Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu, wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu da ke W60 Dutsen ma by Mataz Road Tudun Wada Sinima Kaduna. ko kuma gidan shehu da ke kabala road daura da abu mutalib secondary school sabon garin tudun wada kaduna ko nambar waya kamar haka sifili takwas sifili uku biyu takwas takwas biyu ɗaya tara takwas ko kuma sifili bakwai sifili takwas takwas uku uku shida shida ɗaya uku a yi sauraro lafiya.
Allah godiya da Allah ya dawo da mu bayan mun yi ɗan tafiya na sati biyu a dalilin intikalin kalifan shi ibrahim radiyallahu ta'ala anhu a sha ahmad dam da shi ibrahim yas ya koma ga allah muka samu labari muka tashi muka je muka yi ta'aziyya Allah kuma ya dawo da mu kuma lafiya alhamdulillahi Allah ya jaddada masa rahma Allah ya kara nawara masa kuma Allah ya saka masa da alkhairi dama yana fadin cewa shi wani aiki ne kawai yake so in ya karasa shi shi ya gaba aikinsa shine aikin masallaci har an bude masallaci shi kenan shi burinsa ya cika to saboda haka da Allah ya taimake shi cikin lokacinsa aka bude masallaci kuma alhamdulillahi aka bude masallaci kuma bai wuce wata uku ba ko wata uku da yankai masu ya koma ga Allah kuma alhamdulillahi a mun ga dai abin da muka gani wanda yake dama kowa kawai ya yi aiki duk abin da ka yi kuma za ka ga abin da Allah zai saka ba alhamdulillahi mun ga abin da muka gani na alkhairai wanda yake wannan zaman ba zai ba mu dama mu fade shi ba amma wani rana za mu samu lokacin mu fada wa kowa ya ce Allah ya saka masa da alkhairi Allah kuma ya kara masa shehu karama alhamdulillah kuma da muka yi tafiya kuma ba wai an sai da karatun ba kuma an ci gaba da karatu kuma muna godewa Allah kan haka kuma ba ma nan muna can madina ta kaula amma karatu yana tafiya yana ci gaba alhamdulillahi muna ma Allah godiya Allah ya saka ma da mala alkhairi Allah ya kara masa lafiya ya kara masa himma Allah kuma ya kara masa wato juriya kuma Allah ya kara masa wato taraki don madadi albarkace ibrahim fatiha wa salatul fatiha bismillahir rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mai sauraro Allah sake dawa da mu a wannan mazauni mai albarka zawiyar maulamu shehu salawuddin radiyallahu ta'ala anhu domin sauraron fassarar diwani daga bakin malamin malam shehu mansur a yau lahadi shida ga watan yuni miladiya dubu biyu da goma wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan jimada thani hijiriya dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya Allah shi ba da ikon sauraro lafiya amin a karmakon Allah bismillah ربنا بسيد المختار ونوره وفيده المدرار فهدنا العلوم والمعارف فاعطنا المرم والعارف يا ربنا بعبد العباس وسره ونوره النبرات وافتح قلوبنا بخير الجامة واغلق فؤادنا بنور الأمة يا ربنا بسيد السماء بنور يوم التماس يا ربنا بداية
سيد سكرجي ومن بالدم فديجي لئن لنا العبيد والجبال فإننا الجنود والقبال وقال لنا الكنوز والولود وامتدنا الأكرم والعيون يا ربنا بشكل خليل نصر ونور الزميل فعطنا المرض يا كريم والليل الأمور يا عليم ثم الصلاة والسلام للنبي وآله وصحبه والنجبي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدي لنا بهذا المهدر والتعدي بنظرة تأتي لنا بالزفر الحمد لله dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda yake shi kadai bai haifa ba ba a haife shi ba ko bai da abokin tarayya wanda kowa da komai daga halararsa yake da bukatar komai da komai a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci amma shi baya bukatar komai da komai daga wurin kowa ko da shawara ce kuma kowane ne kuma ko dan wane ne a kowane hali a kowane yanayi a kowane lokaci tabaraka wa ta'ala zul jalal wal ikram a halara ta maulanmu Sheikh Salahuddin radiyallahu tabaraka wa ta'ala an wa bizallahu qahu wa dawwala Allah umrahu muna masa ta'aziyya ta ainihin wato babansa ko yayansa duk wanda aka ɗauka ya yi daidai babansa ne a shekaru a addini kuma yayansa ne a jini kuma muna masa taziya ba wai dan mu ma ba za mu tafi ba suna cewa muna yin ta'aziyya ba don mun amince cewa mu za mu dawwama ba a sai dai cewa ta'aziyya sunna ce ta addini su wafatinsu wato da rayuwarsu duka alkhairi ne gare su da mu to amma mu abubuwan da muke samu a hannunsu na madadi shi muke wa kuka sai dai kuma Allah ya gaya mana malan sakh min ayatin aw nunsiha lati bi khairin minha aw misliha to mu faida ko da yaushe khairin minha Allah yake ba mu saboda dama ayat kusan mu ce ta fi shafan mu kowane mutum akwai tarihinsa a Qur'ani kowa da mutumin kirki da salihi da wali da maƙiyi da munkiri da kafiri da ɗan iska da matsiyaci kowane shege akwai tarihinsa a cikin alkur'ani babu wanda Allah ya rage ma farradna fil kitab min shay ba wanda ba maganar sa ba shi yasa sayyidina ali ce wallahi ko alluran mu ce ta bace in mun duba qur'ani za mu gane inda take saboda haka abinda muke wa kuka madadin mu amma maulan mushu ahmad dam radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu ya ishe shi falala kuma ya ishe shi daraja kawaici kawaici yana daga cikin mutanen da Allah yake bance su da kawaici man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut to shi daman cikin samti saboda haka Allah ya kara masa yadda muna yi wa Maulan Mushak Salahuddin ta'aziyya kamar yadda dama daga gida ma an bamu nauyin ta'aziyyar cewa mun zo mu yi to ko mun isar da ita ko muna godiya game da addu'o'i da kuma wato al'amuran mu baki daya na zahiri da baɗini da ake ɗaukar nauyi ake kaiwa gaban shehu radiyallahu anhu kuma muna nan muke ganin warwarewa maulan mushrik salahuddin bai taba zuwa kaulaha ba ya dawo face mun sake ganin ci gaba addini da faila da ɗariƙa duk sanda ya tafi sai mun ga canji saboda haka mun yadda kuma mun gode cewa lallai duk halin da muke ciki shehu yana sani tunda ana gaya masa ko mu muna ganin yayewa ko muna ganin ci gaba a cikin lamarin mu Allah ya kara masa lafiya da tsawon rai to yau kuma abun mamaki ba mu san abin da shehu salawu ya gaya wa shehu ibrahim ba yau za mu tashi ɗawaitu wasa haltu ɗari ga ilal haƙƙi ka ji wani abin mamaki so da ka wanda yake cikin talauci ko yake cikin jahilci ko yake cikin wahala da kunci to ya saki zuciya ya farin ciki mai yayewa zai yaye
عليه صلاة الله ثم سلامه لويت وسهلت طريقا إلى الحق لكل مريد واسب بالحق بالحق لويت إفادة أوالي كلها رب رسول الله أمد لويت علوم العارفين في أسرها أمني علي الموت صدقي دويت مادي المدينة تانيه بعين الليال على فتي لترمد أمام محبة الأنين الذي يمضي يبكي رسول آمين أكرم الخلق كله من ذم الله جليل جميل كامل ومبشر نذير مدعو من ذم الله إمام لرسل الله أمري وما أمري علي بهيني إدعاني وأبلاني معي كلما بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون بي كان ما كان وبي يكون ما يكون حرف القاف شو شي حرف الكاف دويت
لا نلد يعني كل الطريق إلى الله تبارك وتعالى للمريدين الصادقين با kowa ba
وسهلت sannan na sauƙaƙe ai wasa haltuha lahum fayasiluna ila Allah tabaraka wa ta'ala fi aqrabin muddatin bal fi lahzatin wa hadha al-amru waqi'un fi hali hayatihi wa ba'da mamatihi wato shehu yace dawaitu na nannade nisan hanyar tafiya zuwa fadan Allah ga muridai masu gaskiya ba 'yan cuwa-cuwa ba wasa haltu sannan na sauƙaƙe gare su fai su nuna ilallahi sai kaga sun sadu da Allah tabaraka wa ta'ala a cikin ƙanƙanin lokaci kai bar wannan zancen a cikin ƙiftawar ido almajiran shi ibrahim suke saduwa da Allah dan ne ba ya faɗi ba wa adri liman qad habbani kulla mahmahin ila alhadrati alya wa law kuntu ramizan ina nannadewa da zai da baƙaƙe da saharu da tekuna in tun kuɗa mutum ila hadratin lahi tabaraka wa ta'ala ko da ina cikin kabari in ka gaba ma wannan ba makareci ne kai ka san kowa kamar yadda ka ji inyas din nan kowa da ma'anan inyas auren shi wani daloli ne inyas din eh wani kudi ne wani abin nan ne wani na gama da za a ce yanzu a yi layi ana neman kudi ana ana ana raba kudi billahi allazi la ilaha illa an yi layi ana raba dubu hamsin hamsin kana ji ko tun karfe goma na safe kake bin layi har la'asar ba zo kanka ba sai da karfe biyar da rabi ta yi mutum ɗaya ya rage ka karbi kuɗin sai ga shi ibrahim ya zo wucewa na rantse da allah wanda zai bar layi ya bi shi wallahi tallahi sai an tuna allah wani ya gan shi in yi wani sunkuyawa tuku da wani zai taɓo shi zaka sha mamaki wani ya ce kai ga fashe wani ka sa abin da zai ce wa an gaya ban gan shi ba ne so da ke karba kai hadiya in ya karba wallahi ba za ka kara gani shi ba har shewa ya koma ba zai zo ba amma ya iya hayaniya gari ya zo ga faila a yi magana ka ce faila to sau da aka shewa ya ce ina nannaɗe da zai da faƙaƙe da saharu da tekuna da manyan duwatsu in tun kuɗa mutum zuwa ga halarar Allah ko da ina cikin kabari walau kuntu ramizan hayati rumuzun kullu hawa isharatu tufassiru ma ma zalika alqabr busra rayuwa na baki ɗaya zaurance ne da ishara dole abu da yaji ce yes yes yo Ibrahim ai shi Ibrahim mutumin Senegal ne walam ne gaza ne wannan duk zaurance kuke yi ai isharu kuke kawai a ba za ku gane ba sai ran da kaburbura suka daddare to ran da za a tashi a filin kiyama rannan ne za ku san man ana wa man antum saboda haka wannan duha ne ake shi yasa ake kokari yanda kake zama kake wurigi kake tafakkuri ita tunani kai ta tunani cikin shi kai ta nisa cikin shi saboda haka shi yasa ya ce dawaitu na nannade wasa haltu na sauƙaƙe a ɗariƙa ilallahi yani a ɗurkul muwassilatu ilallahi hanyoyin saduwa da zatin Allah fa waslu habibillahi yurfa bi wasliya saduwa da zatin ma'aiki a yau baya yiwa sai an sadu da ni saboda haka duk mai neman Allah ya zo nan duk mai neman Allah ya ta san mashi Ibrahim kuma abun mamaki kun ji shehu ya ce na nannade hanyoyin saduwa da Allah baki daya kun san abin da shugaban sufayen farko ya ce imamul julaidu cewa a durku a durku ilallahi adad amfasul khalaiki abin da ya ce hanyoyin saduwa da Allah adadin numfashin halitta ne to adadin numfashin halitta shi Ibrahim ya nannade ko makiyinsa ne kai ko masoyinsa ne baka sani ba sai ya saki kake numfashi dan babanka da zai jinjinke da ka tafi alkiyama wallahi kuwa saboda haka al'amarin haka yake yana da rai haka yake a yanzu din nan hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum dama lilwarisi malil mawrus saboda imamul junaid ya ce ainihin hanyoyin saduwa da Allah adadin numfashin halitta ne to amma kuma hanya mafi sauki mafi saurin sadabawa zuwa ga Allah shine la ilaha illallah shine zikiri أقرب الطرق إلى دخول حضرة الله هو ذكر الله لأن الاسم لا يفارق مسماه haka shi wuce a kashifin albas in kana so ka sadu da Allah da gaggawa yanzu yanzu kama la ilaha illallah dan uwa kai tai yanzu yanzu nan zaka tsinci kanka cikin fadar Allah shi wuce dan suna baya rabuwa da mai suna fuskan da kaji an kira suna to mai sunan yana wurin ana jalisu man zakarani ni abokin zaman mai ambatona ne so da haka shi yasa zuwa suka ce azzikiru man shurul wilayati in kana so ka gane wali to ka ga zakiru zikiri shine tutar walitta faman wafiqa bi zikir faqad udiya manshura to wanda aka yi masa gamdagatar da yawan fadin la ilaha illallah to an bashi tutar wilaya kuma sawa'u ko kana da ilimi ko baka da ilimi dan kusan yakin da ake yi yanzu kenan ana yakan masu la ilaha illallah suna zikiri ba ilimi ko uban waye yace sai an ilimi ake la ilaha illallah oho wa mutane su mai da dariƙa kamar wani menene ake cewa wai ka sa abin da su suka ce azzikru lil qulubi qutu fa in abat min ha tamutu zikiri ga zuciya abinci ne in aka hana ta sai ta mutu yanzu na sha faɗi na ce in kaga kana zikiri ana ma abin an rera ka ne yanzu shi kenan mutum ya tashi ya ji ya siyo abinci mai lafiya ya ji ya siyo abinci mai kyau an sa mai rabin kaza ya zauna yana ci kawai sai wani ya zo ya tsaya gaban shi kama zagin shi kaza kaza kaza kaza ba ka da kuɗi sai cin abinci mun kaza kaza kaza kaza talauci ya makanta amma ka iya cin abinci ai ya nuna kai ai kamata idan ka koshi ka sami ka sabka mai naushi sai ya suma Allah kuwa to in ba reni ba sai an samu kuɗi ake cin abinci to haka ma ilimi ko kana da ilimi ko baka da ilimi faɗi la ilaha illallah dan uwa zakiru
لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليك وسلم ce babu yadda za a yi Allah ijabawa zuwa ga halarin shi sun yana da kunyar shi ko kai waye kuma ko kai dan waye baka isa Allah ya ja ka zuwa ga fadan shi ba sai in Allah yana da kunyar ka shi kuma ya ce wato kunyar matukar kunya ba kunya karama ba sannan ya ce ba yadda za Allah ya ji kunyar ka sai ka samu raf'ul hijabi raf'ul hijabi sai ka samu alkashfi wa rafqul hujub sai an yaye maka hijabi ya zama kana iya kallon abin da yake cikin halara ne to sannan ne Allah ya ji kunyin ka sannan shehu ya ce ba za ka taba samun kashafi ba da yayewar hijabi sai ka lazumci la ilaha illallah sai ka faɗe ta dewa to sannan ne za a taka zuwa ga fadan Allah sannan shehu yana faɗi yana cewa in kana so ka gane wali ka ga mai faɗin la ilaha illallah saboda wanda ya lazumci la ilaha illallah a kofar gidansa ma akwai tuta da ake kafawa mala'iku za su kafa ta ba a gani amma kashifai da ma'abuta haske suna ganin tutar tana kaɗawa ba komai a jiki sai la ilaha illallah muhammadu rasulullah so da ka yan uwa wallahi mu lazumci zikiri amma kar mu ce ca ya ce ko kar ai karatu ai ta zikiri abin wani zaka ga yazo ya zake shi ma yana sa baki gashi jahilin gashi ko ba zikirin majority masu sa baki zaka ga tantiran jahilai kuma gafalallu 'yan duniya tantirai ba ilimin ba zikirin ba zauƙin ba mayan sai handama da cuwa-cuwa saboda haka yan uwa kar yi wasa wallahi wannan zamanin ba zamani kai kokari ka tage dan in ka mutu ka tashi gaban Allah lafiya baka da matsala in ba haka ba sai duniya ta yaudare ka dan duniya su bata ma lokaci shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu wajazahu Allah anna khairan ya faɗi ya ce kai in ka kasa gane karatun mutum ba Qur'ani mana ka ci maratibu da Allah idin ga zanowa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati da ikai karshe ce wazakirin Allah kasiran wazakira ta sai shiru inda wani abu gaban zikiri ya ci gaba mana imamul kushairi da jalla yana ce azzikru unwanul hidayati wa manarul wuslati wa tahqiqul irada wa alamatu sihatul bidaya wa dilalatu saba'un nihaya alaysa wara azzikr shay'un ya ce kai bari ka ji zikiri shine stamfin wilaya duk zakiru an buga mai stamfi cewa wali ne sannan ita ce zankon saduwa da Allah sannan ita ce tabbata kana nufin Allah in baka zikiri ƙarya kake ko ka ce kana son Allah munafiki ne ko budurwa ce kake son an zauna dandali ba za ka bada labarin ta ba in baka bada labarin ta ba ƙarya kake ba abun bai ratsa ka ba soyayyar baki ne kawai dan da zai shiga zuciya sai ka bada labarin da sai abokin ka fara tabo ka Allah sai dinga dan tabo ka yana yana ana kawar da zancen baka sani ba saboda ka riga ka shiga wani wadi to haka Allah ma in kana son Allah haka zaka yi ta zikiri ka tabbatar shi sannan ya ce idan ana so a gane cewa yaro idan ya tsufa zai ƙarfi zai amfani to ka gan shi yana zikiri in ka ga mutum baya zikiri to tsufan banza zai wallahi tsufan banza zai saboda haka in mutum ya ga zai zikiri ya zikiri in ya ke zikiri ya tsufa yara su dinga tsokanan shi ba abin da ya dame ku wallahi kuwa ko dai kai zikiri kai tsufa mai kyau kamar yadda shehunan mu suke yi ko kuma ka ƙi yin zikiri ka zama abokin yara in ka tsufa so da ka alazinci zikiri maulan shi ibrahim radiyallahu anhu yana sifanta yan faida a cikin kashifin albas yake cewa wa haula illazina waqa'at fihim hadhihi alfaidatu wa shughluhum da'iman Allah wa rasuluhu wa shaykh at-tijani istagarqahum ash-shaykh istigraqan kulliyan فلا يفعلون إلا له وبه وهم القائمون بتعمير زواياه بذكر الله آناء الليل وأطراف النهار بالذكر والصلاة على قدوتهم العظمى ووسيلتهم الأسمى وتتبع سنته وأخلاقه وآثاره وآدابه قد أيرهم أهل القفلة الذين لم يرفعوا لشأن الإيمان رأسا وليس لهم من التجانية إلا مجرد الأخذ وهم وإن أخذوا التجانية فأخذة ليسوا بالتجانيين والله هذا شويش yace kaga mutanen nan da faila ta bayyana a hannunsu su shehu bai su saidi ali sise su ahmad cham su malik sau su umar toye su usman jai su ma'abdu da waɗannan manya-manyan su shau man tijani su shau atiku su shau jibrima su shau mai hula su shau sani kafanga da manya-manyan majiyar su shau adamu azare su da sauransu su shau abdulkadir zaria su shau yahuza da sauran sabiqun al-awwaluna a cikin baina shi ya ce to bari ka ji yanda suke in kana so ka bi su ka bi aikin su shi ya ce bari ka ji yanda suke wa shughuluhum lamarin su daiman a koda yaushe Allahu wa rasuluhu Allah ne da manzon Allah wa shehu tijani da shehu tijani in suka zauna ba su da zance sai Allah in suka zauna ba su da zance sai manzon Allah in suka zauna ba su da zance sai shehu tijani yan faila yanzu haka suke eh sun dauka bari dai in ka ga rakamu shaykh shehu tijani ya nutsar da su in ji shehu istigraqan kulliyan nutsarwa na baki daya ba su ci ba su gani dama annabi ya faɗi hubbuka da shay'i yu'mi wa yusimmu hadisi ne soyayyarka da abu yana makantar da kai kurumtar da kai wallahi na rantse muku da Allah duk mutumin da bai kurumta ba cikin shi Ibrahim bai makanta ba ƙarya yake munafiki ne ku hankali in ba ka ba zai la'anta ku yanzu yanzu duk mutumin da bai makanta ba bai kurumta ba a cikin faila wallahi ka ji na rantse ba zan yi kafara ba munafiki ne saboda ka in ka shiga cikin ai annabi ne fadi hubbuka li shay'i yu'mi wa yusimmu san ka da abu yana kurumtar da kai makantar da kai a ba hausa bane suka ce so hana ganin laifi so hana ganin laifi saboda ka shehu ya ce to lamarin su Allah annabi hujjani hujjani ya yi musu irtigiraki na baki daya fala yaf'aluna illa lahu wa bihi ba sa aikata komai sai da shi wato sai dan shi kuma da shi kuma ya ce su ne tsayayyu wurin raya zawuyoyin shauti yayi wallahi kuma ka lura daga yau waɗanda suka samu wannan failar suka samu wannan istigiraki duk inda zawuyoyin shauti yayi take su suke raya ta banda su in wani ne ba su ba sai dai i kashe ta wallahi sai dai ta mutu ka je ga ana wazifa mutum biyu ko mutum uku kuma ana yi ana bacci sai a bacci wurin minti biyu a tashi ana aina aiki an manta salati ake ko hailala to ba haila ba shehu dama shi ne ruhin ɗari ƙarai ba wai najeriya ban gaya ba gaskiya ko aina madi in ba shehu ba ɗari ka wallahi kana wani magana da fas da aina madi da tamasila da da marakish da tunis nan ne dai ainihin inda ainihin manyan suke ko ibrahim rayyani ba can yake ba sannan sai mahmud tunisi shi ma ba can yake ba tunis ali tabasini ba tabasini ne yake ba sai dai ali larazini ba yana zaune ne a fas ba sannan aina madi kuma larabi damrawi ba aina madi yake ba to wallahi tallahi ko a can idan ba shi ibrahim babu dariƙa yin ta kawai ake ba rai shi ne ruhin ɗariƙar tijaniya kamar yadda ka san addinin musulunci idan babu annabi muhammadu babu ba rai duk mutumin da ya sallah babu san annabi to matacciya ce sallah duk wanda ya azumi ba san annabi to azumin matacce ne duk mutumin da ya zakka ba san annabi wallahi zakkan matacciya ce haka hajji haka sadaka haka sada zumunci haka duk abin da zaka turawa irin wannan ɗabi'un ne wa su wani cika alƙawari wani ba haka za gani ba 'yan boko ba haka tausayin dabbobi da suke wani kaga wani tura tausayin dabbobi suna jefa kwamfa masallatai ana kashe ƙananan yara da mata amma zai ga suna tausayin dabbobi ka ji munafiki ƙaryar banza kun kashe mutane amma wai kuna tausayin dabba to shi ne shehu ya ce to duk inda 'yan faila suke za ga su suke tsayuwa wurin raya zawiya shehu tijani wanda ba su ba kashe zawiyar su to ta ina kamar an ce shehu ta mai zikira ya zawo shehu sai ce bi zikirin lahi ana Allah ya tsarabar na hari zikiri suke yi sa'o'in auyin sati da auyin yamma za ka tadda su suna zikiri bi zikir wasu talata ala kudi wata yi mulku zuba zikiri da salati a bisa ainihin jagoran su mafi girma wasilar ta yi asma tsanin su mafi ɗaukaka sannan da bin sunnar annabi ba wanda ya fi su bin sunnar annabi su yan faila wa akhlaqi ba wanda ya fi su kwaikwayon ɗabi'un annabi sannan ba wanda ya fi su bin ainihin wato maganganun manzo Allah da lafifan annabi shi da ya zo nan sai ce to amma kad ayyarahum ahlul gaflati gashi sun fi kowa zikiri sun fi kowa salati sun fi kowa bin sunna sun fi kowa ɗabi'a ta ƙwarai sun fi kowa bin asari na annabi amma ga falallu 'yan ta'adda na zamani suna zagin su inji shehu kan ayyarahum ahlul gaflati 'yan gafala wanda ba su da fira sai 'yan siyasa sai masu kuɗi sai labarin sababbin motoci sai gidaje sai labarin a jarida kaza an ce kaza sai labarin ƙasa kaza an yi kaza wannan shi in za su yi awa ashirin da hudu billahi da ba za su iya fita cikin irin wannan firar ba ba su san Allah ba ba su san annabi ba balle shi ya balle shi ba idan kaga sun tuna Allah ko annabi an zo wurin wazifa ne ko an zo wurin sallah kuma a wurin wazifan ma da sallah a baki ne amma a zuciyar wannan firar da suka a dandali ita ce a zuciyar su ne ba suke so su ba ahalun lahi tsoro a wannan zamanin in baka gane ba sun su birgita ka in ka gane sun ka sun ka gane ashe hayaniya ne kawai gara ta cinye cikin sari ya cinye a waje ne kake ganin su amma ciki ba komai da za ka fi ɗan numfashin kai faɗuwa za su kai da ka cika da la ilaha illallah salatul fati ta ratsa ka hizbut tayfi kamar in kai kaki za ta fito kai ta kana ɓata lokaci wurin yan siyasa kai yan hayaniya ma ba abin da suka iya sun karanta jarida su ne za su ruɗa ka wallahi ina faɗi ne dan samari su ƙarfi sosai su gane wannan zamanin warki yayi yawa su tile tsoro a zuciyarsu duk wanda ya zo da rudani ya zo zai wa ɗariƙa wani hauka ko wani faila a yi maganin shi kawai saboda ka shi sa shi ibrahim ya gaya mana wannan ahlul gaflati su ke sajin allazina lam yarfa'u li sha'nil iman ra'san waɗanda in ana magana shi da kusa kai ba su su ne waɗanda na fara kawo muku labarin su ana an yi layi ana ne ana ana ana rabon kuɗi billahi da zai layi na illa in aka yi layi ana rabon kuɗi da annabi zai zo ta shi ta ne biyo shi shi ibrahim yana biye da su na rantse maka da Allah in ya wani kato ito ya hango in ya so da ba zai ƙara ɗagowa ba sai ya amshe su Allah sai ya amshe su da wani zai taɓa shi zage shi zai ya ce an gaya ma ban gansu ba so da ke inda ka ran kai hajiya da za ka je wurin ka je ka zauna har ka wuni wallahi ba za ka shi sai dai ka ja ce ya fi sabon gida ya canza mota e baya son fitowa cikin rana gida AC mota AC e ya yi ja ya yi katon ciki kuma ya mutu kasa ta cinye a to sai ne kuma ai ba ka da abin da za ka samu buwaya ba ba in la ta shi saboda ne farkon ka maniyi ƙarshen ka mushi to mu da muke la ilaha illallah maniyi zai ba mu tsoro mu da muke salatul fati da ma ugulika mushi za ta burgita mu yaudaran ka babu ka babu tsoro balle ka mutu duk mutumin da baya wannan harkar matacce ne Allah matacce ne to ya za a yi in ba lalacewa ba kana rayayye matacce ba ka tsoro tsora ka yan uwa mu dage sannan shehu radiyallahu anhu ya ce wa laysa lahum min at-tijaniyati illa mujarradul akli ba su da komai a tijaniya sai dai tarbi kawai kai kake ganin su tijana tarbin ne kawai na tijaniya bi annahum laysu bi tijani da shehu ibrahim ya ce wallahi ba tijana ba wannan da wani ne ya faɗa za a ce ba a yadda ba amma mai dariƙar ne ya faɗa mai faida ya ce irin waɗannan mutanen da kake gani وهم وإن أخذوا التجاني فأخذت ليسوا في التجانيين إن كذا تنكر بدل إذا تشربون ليسوا كيف لا كسنا جن هوشي سكما تنيار كشربية لا جاء سبسوا أساء الجيو الله musamman in suka haɗu da mutum ba iri na ba sai su ci mai fuska ma a gaban shi amma misali yanzu na rika kwandalelan sharbina ko da wasa ko ka sha giya ka bugu kamun wauta Allah ba abin da ba kai tunani ba kuwa saboda ka yan gwana ku dage samari ku zama ku tsaya tsayin da kakan shanun da riga da faila ba shakka ba tsoro kuma ku yi kokari ku nemi ilimi sosai kuma ku san dalika sosai kuma ku rika ziyarar salihai amma irin wani hayaniyar zamanin nan da kuke ji duk ku fita wannan haka in kuka san mutum yana da irin wannan ra'ayi ra'ayin na wannan reni renin game da sha'anin faila da dariga ko kuna wasa in kun ganshi ku cire wasa in ma ana dariya an ganshi a daina dariya dan kar ya kawo wasa a in ba haka ba wallahi sai zai wulakanta ma lamarin ka babban lamari da ka ɗauke shi da muhimmanci sai zai ya nuna ma ba komai bane to shine ma'anar dawaitu na nannade wata haltu na sauƙaƙe a ɗariƙa hanyar saduwa zuwa ga Allah
da kullum ubaidul wasi amma ba ga kowa ba ga dukkan mai neman safiya lil haqqi ga Allah bil haqqi kuma ya zama da gaske yake ashe kaga ba kowa bane yake yin abin da gaske shi yasa shi ya ce sai wanda yake nufin Allah da gaske dan wani zai zo ce ba da gaske ki amma ko ba da gaske ki wani kawai ya ga cewa an shiga dariƙa ana samun girma ne wani ana bin faila wallahi wani ba abin da ya dame shi in ya shiga zagin shi wani maki a zuciya shi amma sai shiga cikin yan faila ya taba amurza su amma a zuciyarsa wallahi baya san shiru kawai ya tabbata ne ba a samun kuɗi sai an bishiyu sai an yi magana faila sai an yi jabaitukan diwani ake kawo kuɗi sai an jabaitukan diwani ake ba da kujera haji sai da aka sai a zuwa ɗaukar ta taban shi a haddace wasu wurare a ringa yanko baiti a dinga yanko maganganu amma a zuciyar ba shi ƙarya ne masu zauki da sun ji sun san ba gishiri a magana amma suke gamsuwa amma mai zauki da ya je ta yaya magana shi suke fitowa ba mai ko ba gishiri wannan bakin ba bakin almajiri dama shi ya ce kalamina la yafhamu illa jasadin madadina maganar mu ba ne fahimta ta sai madadin jikinmu saboda haka yan uwa a dagi saboda haka shine ma'anar na nannade na sauƙaƙe ga dukkan mai nufin Allah wanda yake neman Allah amma ya zama da gaske ne
tawaki
sai ce na nan na biyu ba da tilawani ibadun dukkan halittun Allah alhisiyyat wal ma'anawiyyat halitta Allah baki ne na nan na biyu ibadunsu kulliha baki ne ya uluwiyya wa tafiya shine ma'anar kulliya na nan na biyu ibadun halitta na zahiri da na badini sammansu da kasansu mala'ikunsu da rauhanansu mutane da aljanu dabbobi da tsuntsaye itatuwa da tuddai da tekuna da sandararrun abubuwa irin su duwatsu da ƙasai bakwai da sammai bakwai da al'arshi da abin da yake cikin al'arshi na halitta da kursi da falakil adlasi da falakil kawakibin salita da alami ardi shamsamati da alamin ɗaukil akhdari da alamin kurutuyin da alamin sifatiyin da alamin fatiyin da alamin baka'iyin da sama'ul dukhan da sama'ul ma'un da sama'ul zahira da aftakul marfu da sama'ul zahira da sama'ul zatul buruj da sama'ul khalisa dukkan su ke Ibrahim ya nannade ibadunsu in ka ga dama ka yarda in ka ga dama ka zumbara baki ka ce shi Mansur ne ya faɗa wa sama'ul ajiba ya lallade ibadun sama'ul ajiba ya lallade ibadar arshil idlaqi ya lallade ibadar arshil karimi ya lallade ibadar arshil majidi ya lallade ibadar arshil istiwa'i ya lallade ibadar arshil rahman ya lallade ibadar arshil azimi ya lallade ibadar arshil fasli wal qaba'i ya lallade ibadar rafrafil akhdari ya lallade ibadar da buraka ta yi da ta dauki annabi Muhammad ya lallade ibadar da aljanna take da wanda yan aljanna suke ya lallade ibadar da wutar jahannama take ya lallade ibadar da kasibi yake yi ya lallade ibadinka da na ubanka da na uwarka da na masoyanka da na makiyanka ko ka yarda ko ka yarda mun fada shi ya fada yi dawaitu ibadatul awalim kulliha kulliha yake waɗannan duk ba awalim ba ne to ne ne ne ne shi masu a illa kawai ka gama bakin ranka kai ta zumbara baki kana kula kuni ba abin da ne mu je karatu bi hubbi rasulillahi to kamar an tambaye shi dan ya sani akwai mun kirai ya sani wallahi ya ce bi hubbi rasulillahi da soyayyen manzon Allah ne haka to so ne kuma da Allah sai ne ina ne manzon Allah da sai ba al'arshin nan da muka so shi ya nan da ibadar tashi ba da takalmi Allah bai faka shi ba she ya ce to ni musulmin annabi kuma na yi wannan aikin ne da san annabi Muhammad to so ne ya rage ku saboda ka ya rage dan bakin ciki ya mutu kawai
ahmada mafi gogera halitta zai zafo da ma'abocin ɗabi'u guda ɗari uku da Allah إن لله تبارك وتعالى ثلاثمائة خلق من تخلق بواحد منها أدخله الله الجنة Allah yana da ɗabi'u guda ɗari uku duk wanda ya sufanta da ɗabi'a ɗaya daga cikin ɗabi'un Allah zai shiga aljanna to annabi ya cika ɗabi'un duka shi yasa Allah ya ce masa wa innaka la ala khuluqin azim
awaitu shi ya ce na nan nade loma la'arifina ilimman masana Allah baki da da afra baki ɗayansu ka san masana Allah masana Allah baki ɗayansu shi ya nan nade ilimansu tun daga sida tilkatul jilani abul hasan shazali abul abbas al-mursi sayyidi ahmad al-badri abul qasim al-kufairi ibn al-arabi al-hadimi sayyidi ahmad al-badri sayyidi abdurrahman al-majdur abu yazid al-qattani abul qasim al-juraydi al-imam zunnun al-misri duka waɗannan manya-manyan kuduban a sakko kuma da'irar tijjaniya sai ji alil harazi kai har ilimin shi tijjanin ma ya nannaɗe kai a to so ne kuma eh ba arifi ne ce ba dawaitu ulumal arifi da bi asriha wallahi har ilimin shi tijjanin na khatmiya karama ne dugo da na khatmiya babba da wadda aka hauta cikin almuharram da wadda aka hauta cikin watan safar dukkan suna cikin zuciyar shi Ibrahim ko ka yadda ko kada ka yadda ya rage naka mu dai mun yadda tun kamu mu zo nan wurin ba saboda haka ya nan da dai ilman sayyidi Ali Harazimi ya nan da dai ilman sayyidi Ali Tamazini ya nan da dai ilman sayyidi Muhammad Al-Gali Abu Dalib Sharif Al-Hasani ya nannade ilimin sayyidi Muhammad Lahabi al-Alawi na Murtaniya kakan su Shekhani ya nannade ilimin shi su kai raji ya nannade ilimin shi Umar Futi mai cikoki a Dakar ya nannade ilimin Abbas bin al-Ghazi mai tarin albarka ya nannade ilimin waɗannan su ne fashewannai in muka dawo Najeriya waɗannan dama duk Allah gidan shi ne ya waye ba Allah gidan shi ba wanda ba almajirinsa ba to wawa ne wannan to wawa yake maganar wawa ana maganar masu hankali ba sakiyayen su ba hau ba da ma Allah yana ga sai kudu su ba hau minan nasu ma wanne ne wanda ka yi wanda ka yi saboda haka wannan ana magana ne da ukalawu ba su ba hau ba dama wawa ne kai je ka duba Qur'ani zaka ga abin da Allah ya faɗa akan annabi isa ya magana mai kyau akan wawaye ya ce allah ya bani damar in buɗe idan makafi allah ya bani damar in buɗe hannun kutare allah ya bani damar in miƙe ƙafar guragu kai allah ya bani dama in an mutu ma in tayar amma na yi ƙoƙari na yi ƙoƙari na kasa warkar da wawa to ban zai wato waye zai warkar da wawa duk mun kire shi ibrahim wawa ne wallahi to wa zai yi warkar da shi so da haka sai ya kyale shi kawai ta wawancin shi kawai har ya mutu in yi sa'a ya haifi masu hankali in bai sa'a ba kuma ya haifi tolaye ka san wawa in ta shayuwa dole ki yayuwa shi kuma dole in zai haifi sai haifi shashasha shi kuma shashasha in zai haifi sai haifi zakare to haka abin yake tafiya kullum bishan miya
to kamar an tambaye mai na mushi ibrahim aka ce shekul islami mun ji duka abin nan da kamar ya aka yi kanan da ilimin waɗannan bijiman kuduban halitta malaman zahiri in sun ganka su ce shekul islami suna faduwa waɗannan arban in sun ganka su ce gaisul alami suna faduwa to wai yaya aka yi haka ne shi sai ce ku saurara ku بشمي غي المصطفى da shashshakar ƙarshen Mustapha. Na shaƙi ƙamshin Mustapha tun kan ziyatul makafiya ba a wannan duniyan ba, na shaƙi ƙamshin Mustapha. To shi yasa sai na kwashe ilimin duka. Tun ba raba ba daga wuri na ne tafarraqat fudul khalaiqi amma zarratun illa wa hazat qismati eh daga ni ne ai
sahibul sirqi ma'abocin gaskiya nasirul haqqi bil haqqi ce kawaitu ce kai ba waɗannan ayyukan ba kawai ba dai ba ba bari ku ji na ƙara nan da wasu abubuwa eh to yace na nan da dai madiha almadihina yaban dukkan masu yabo su hassanu su ka'abu su ga su su su imamul bisri su sai da yusuf nabahani da dukkan masu yabo duk wani wanda ka san ya yi manzo Allah to gaba ɗaya na nan da ɗaya ba jami'i shi wace wallahi ban rage kowa ba har hassanu da annabi ke ɗora shi akan mimbari ya ce waƙe ni hassanu ba haka annabi ke ba annabi zauna hassanu yana yabo annabi yana rangaji yana yabo har ma ya nuna annabi yana faɗuwa daga kafaɗa shi annabi ya ce ayyana kallahu bi ruhul qudus to shehu ya ce kai ashalu babba ne har annabi ya bashi bargo sayyidina abbas ya yi yabo wane ma ya yi yabo wane ma ya yi yabo wane ma ya yi yabo amma karanta yabon su duka ka taba ji sun ce huwal kullu minhum kullu ka taba ji sai ni wallahi haka ya mai yadda wannan shi imam al-husri ma mai shi kama da lagul ilmi fi annahu basharun ce ayya shi ya ce ta amadu sirrin zati wa zati sirruha ta tsawa ala idrakin jaltuwahina ba ka ce ba sai ce kai to wai ma ta ba zan fi su yaban Allah ba bayan lahun ra'as minni wal muhayya wa kalkali wa badini warjili wal fuad wa ma hula wa salifati aw kahini thumma janibi fakulli li kaylul khalqi bala al mudahila wa salifati aw kahini thumma janibi wala halula wala aulad ka san wala halula su shehu salahu ke lamba su shehu abdul'ahad ‘ya'yana iyalaina wani nuna iyalaina wani auladu da ‘ya'yana wasu da sahabbaina wa ma wasu sun ma hawa an muli mulkan sannan duk abin da hannuna ya samu na mallaka na wani kaina duka na ba annabi muhammadu wa ma kana dajina har garken dabbobi na ma na ba annabi Muhammad in kaga an kamo dabba za a yanka annabi Muhammad za a yanka ba na wani sai da ka shine ma nan tawaitu madiya almadina wannan duka wallahi muna takaitawa ne abin da nake so in fada da yawa abin da yasa ina murnan dawon shehu Salahuddin eh ba na so in cika abubuwa amma na yi baiti ɗayan nan na tawaitu wata harfin ɗari ka sai na bani ɗari uku ɗari uku da talatin da uku waɗanda annabi ba su fari wallahi na yi niyya sai na zane su ɗaya bayan ɗaya kuma ka ji yadda aka shehu ya nannaɗe su kuma mai magana yadda ɗariƙar take da yadda hayaniyan nan na zamani ke abin da ya ke gani ina yawan tsayawa na karanta zamanin ne gwargwadon abin da Allah ya sanar da ni na fahimci warkin zamanin da irin rudani da rashin kunya yan zamani da kuma abin da suke so su ya sa nake so yan uwana mu tsaya tsayin daka mu dage mu dage da neman ilimi mu nemi ilimi dan Allah kuma mu riƙe wannan ɗariƙar tamu da kyau mu daina kirkiyo wani hayaniya shi ibrahim ya ce da yawa wa'azi da kake ji yana fasa zuciya akwai wa'azin da za ka tafi da ɗan hacci a zuciyarka da ka je ne sai duhu ya cika zuciyar akwai irin wannan wa'azi na wajen ka taso cikin farin ciki sai ka taso cikin bacin rai an ɓata ma zuciya saitin ka an karkatar da shi yayi wani wuri daban saboda ka shi sa muka takaita haka
bi ainin nihai kamar an ce shi ya aka kanan da ne yaban su hassanu su imamul bisri su kabu da manya-manyan sahabbai da manya-manyan waliyai kanan da ɗaya ya bar su sai shi ya ce bi bi ainin liha'in da ainihin ha'in duniyar zaki to ka san ha'in shi to shi ke nan ba sai ka gano sauran bayani ko kiko kai ka tona asiri in ka ce wani asiri ya tona bai san asirin saboda bai samu jin irin wannan karatun ba sai ya ɗauka komai ma asiri ne ka ba ka yin zamanin nasi komai asiri أي شيء أسراريك أي أطول أسراريك فأنت لا أسيرك يا أبدا لك
ويجب الأمر تشين روح بعد يكون أمرني والخلق لكم أهل التدامى أنا له الخلق والأمر شيء تقول روح أنا له الخلق والأمر من الذي مديها المادهين والله والله نفسي لا أفسر هالشيء أما والله إذا أفسر ko za a yi yakin duniya na uku a Najeriya billahi lalzi sai na fassara amma ba yau ba za ka gani za ka gani ko da ke shi salamu ya huta yanzu ya dawo ga gajiya ga nauyi ga abubuwa so na ke so yana cikin hadaratul basti to sannan ne za a yi wannan karatu wallahi sai mun dauko tun daga qur'ani cikin sai mun fassara menene ma'anar alalahul khalq wal amr sannan mu ji بعين لهاء روح ذي الامر والخلق والخلق duk za mu zo mu fassara shi amma yanzu da an fassara kuma kaga za a shiga wani wadi daban so yake sai an shiga cikin hadratul fasti ranar da za a fassara ya kamata ranar kowa ya sha madara eh ka san ka sha madara za ka ringa jin daɗi a zuciyarka to ina so duk ran da za a yi za a sanar malam bakir zai sanar ranar kowa sha madara da abin da sa nuna kuke ganin ke nake wannan karatu ina yawan shan madara ne shi ya za kake gani shi ya za kake gani ko zagin da zaki ta kasan algaita ka ga an busa algaita ka ga yadda ake a fada ko kuma idan aka busa tsaho ka zai da yan farauta suke yi to haka nake ji in naji ana irin wannan guda gurin ana irin sai in ba ƙara ziga sai in ƙara caji na ya sai in shakin dirmo sai in zo wurin karatu
ala
ana shi yace kai saurara almajiri na madina saurare ni da kyau fasini jaran to wannan ba namu bane ala ya ubangiji ala ya ubangiji fasini ka shayar da ni ya Allah jaran amma ba a koya ba ka shayar da ni a gaban marayu da rawahanai da mutane da aljanu a gaban al'arshi da kursi da lauhu da kalabu a gaban wuta da aljanna a gaban makiyana da masoyana kamar an ce shi ne za a shayar da kai mudama mahabbatul amin shi ce giyan nan ta soyayyar aminin lahi ka shayar da ni giyar dai idan ka shayar da ni a goye ba za a gane ba na so sai ka shayar da ni jaharatan a gaban kowa jaharan kowa yana gani za ka shayar da ni.
Allabi yamdi bi akali.
Aminin layin nan da izo ya tafi da hankali na.
Falam yufki.
Ya rage min komai ba. Annabi ya zo ya kwace hankali na ya tafi da shi Isra'i da Miraji. A gabana aka karɓo sallah, aka karɓo ɗariƙa, a karɓo hakika. To ba yaushe manzon ya yi faman karatu. Saboda haka ka gani ba karatu ba ne Allazi yanji bi aqali falan yubki. Yanji bi aqali ya tafi da hankali na falan yubki bai rage komai ba. Bai ban min komai ba. Saboda haka da aka ji aka cika hankalin tun kafin kowa ya fara sallah ni na fara. Tun kafin kowa ya fara zikiri ni na fara. tun kamun kowa ya fara san annabi na fara so da yake ce bashiri awsaful amin ya annaha ajimat kufin fa wa ahmad yusriku to ya za ka yi da wannan ni ina gani kawai abin da ya kamata a yi kawai a tara diwani a kona kawai Allah kuwa wanda ba ga kawai a hada diwani a kona ko ba zai koli ba mun riga mun haddace mun haddace da ka sai ni ta zubo su kawai ba shi kenan ba kuma akwai wasu yara suna nan za a haife su da haka ƙur'ani za a dinga haihuwa Allah fa suna nan zuwa idan suka zo a nan ne za ka san me ake cewa faida wallahi tallahi wa marratan ukhra tarawla ajaban wallahi za ka gani nan gaba za a rinka haihuwar ƴaƴa ne da abin a zuciyarsu ba wani bane zai kura musu balle wani ya hana su ai ka gana ne ma a ma burki wai ana tunani an koya ma ne ko to haka na zo sai me kuma ba wanda ya koya mun haka aka sai mu kawai kamar yadda ke wuce jibril tukurun da hashimi ni ba wani bane ya koya mun san annabi da haka haka jibril da ta ne haka aka haife
rasulun manzo ne aminun amintaccen Allah akramul kalki mafi girman halitta Allah baki da da za hadratin rahmani a cikin halarar Ubangiji Ar-Rahman ya fi kowa zirafti ma'abocin wato yagawa walfatki da kuma ɗinkewa shi ne ma'abocin kasawa da toshewa wannan yana daga cikin ilimman sufai yana daga cikin ilimman da ake so idan malamin shari'a ko malamin zahiri zai yi suka ko zai yi inkari ake so ya san su ko da ke yanzu wannan zamanin babu ana so ka san me sukuru me sahawu me tasru me suluku me ratku me fatku menene huduri menene shuhudi menene menene mu'ayada me muhabara me mushahada menene sahaku menene mahaku menene dakku menene dakku dakku duk baka san wannan ba amma ka iya inkari wai da yawa an ɗauka wai tasawufi sufanci a littafi ake samu shi sai a ɗauko littafi ai ga shi ibrahim kaulaha ya ce kaza shi tijan amma ka san wani abu wanda ya yi nisa a cikin littattafan da ya ji ya san an tsallake wani wuri ba a ɗauko daga wurin ba dan akwai wurin da wannan ya tsallake in aka tsallake take mutum zai faɗi dukkan irin wannan bayanan sun yawo sai a tsallake sai a zaɓo wani wuri kamar yadda kake gani mun turai suke wa jawahirin ma'ani za a ci ayi sun ce salati za ta yawo qur'ani in daga gaske a ɗauko daga tushen magana ba saboda haka yan uwa ku dage wallahi tallahi rayuwa tana da tsawo kuma ba ta da yawa saboda haka mu dage sosai mu yi gaskiya a cikin ɗariƙar tijjaniya mu sallama wa Allah kanmu kamar yadda shi ba da yake mu ba da ruhu
jami jamilun manzo Allah babba ne jamilun kyakkyawa ne kamilun cikakke ne bai da na ƙasa wa mubashirun sannan mai albishir nazirun annabi mai gargadi ne muta'un annabi abun ki ne inda zin haƙi yo ko dan kyautar sa ma baka bi shi ba baka ji wani a wurin yaƙi ya zare takobi ya ɗaga manzo Allah ce wane da ya yi wani gosu kaɗe ne da annabi sai yadda takobi kafirai suka ce kai yaya ta zara ta gobe kana gani irin wannan yaƙi yayi zafi kaza ya ce wallahi ba zan iya faɗa da shi ba gida nan ba abinci ba shi ke aikowa ya taimake ni ya musu da ya zai yi yaƙi sai ya juya ya goma gida ana dawa ya zo musu dinta to da ɗabi'a ake jan mutane ba da wa'azi ba mafi yawancin masu wa'azi ba wanda ya fi su mugunta za a ga mutum mugu amma wani malami ustaz eh ustaz kuma billahi lafi mugu ne ba na wasa to wannan wani yin zamani ne dan ciwa-ciwa mugu azzalimi makaryaci mai gari wai kuma shi ne wai ustaz wai ustaz in aka matsa ma a ce muqaddam gobe kuma a ce shayar wallahi wannan wasa da dalilin shi ya sa ‘yan uwa Allah dai ya taimake mu kuma Allah ya amshi addu'a maula ku salahu ji ni ina mamaki ina tunani yanzu idan yanda samari matasa da suke da irin wannan imanin a zuciyarsu idan shekarun su ya ta ya kai irin wannan shekarun dan Allah ina tunani waye zai zo da irin wannan wargin abin da zama sai wargin yana ta tafiya saboda yarinta ne da shekarun sun yi kaɗan da yawa amma a ce misali shekarun sun ja waye zai zo da irin wannan wargin haka kawai kiri-kiri muna ji muna gani shi ibrahim ya ce kaza zo a ce ba haka bane a so a kawo ƙarya kuma ya daina kai shiru in kai magana a cewa mara kunya to billahi da la ilaha illa wa abu ɗaya kawai a addu'a kada mu girma amma wallahi wallahi idan shekaru suka ja zan ga mara kunyan da zai zo irin da wannan so da haka wannan ba wata ba bayana kowa ya zama haka kowa ya zama haka kawai kowa ya ware zai zama haka kawai amma ba ku lura da karatu ku lura ku lura ku tsaya ku ji ba rashin kunya ba kun gane